إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyu ga wata na rabiul awwal hijira shekara 441 wanda ya dace da 30 ga watan goma shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 22 a cikin littayin motsa ta imam malik insha Allah darasi na 22 a darasi da ya gabata mun yi ƙarshen tahiya ta umar bin khattab radiyallahu anhu na yi bayani a wancan lokaci cewa lokacin ya zo ƙarshe mun ambaci tahiya guda daga cikin sigogin tahiya da suka tabbata a nan imam malik rahimahullah ya gabatar da tahiyar umar bin khattab don ita ce abin da ya zaɓa a cikin tahiyoyi duka ganin shi hujjar shi ita ce ya karanta akan mimbari kowa na ji shi wasu kuma sun zaɓi wata wadda ba wannan ba amma za mu ga dukkan lafazin na tahiyoyin bayan mun ji lafizan kuma sai mu kuma mu yi bayani kan a ciki wadda malamai suka yi magana akan isnadin ko ingancinta wadda makare dai ta umar ita ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attaibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu nan shi lafazin da ya kawo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lafazin da kenan ya kawo imam malik yanzu sai ta gaba ta abdullahi bin umar kuma mun ce wannan bangaren isnadi ta tabbata zuwa ga umar bin khattab wa haddathani an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana yatashahhad fa yaqul bismillah at-tahiyatu lillah as-salawatu lillah الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله نفس انتهي عبد الله بن عمر أنجل جوابه يتي يقول هذا في الركعتين الأوليين إيا كانت ونن سيغة تهي عبد الله بن عمر a raka'a biyu ta harko wa ya du'u izaƙada ta shahuda kuma yana addu'a bayan ƙare ta hiyar tashi kenan ta hiya ta harko yana addu'a a bayanta wannan duk da abin da ya shahara mazhabata imam malik ba a yin addu'a a tahiya ta harko mana wata fiƙihu ce wadda akwai nasoshin hadisai su saba ma wannan wannan hadisi ne dai na mawqufi ne ibn umar wanda ya tabbatar da yin addu'a a bayan tahiyar farko haka akwai ruwa cikin sunan nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza qa'atun fi kulli rak'atayn ya kawo sigal tahiya kuma ya kawo sumun da ta hayar hada kuma na du'a jabahu ilai mana ɗayanku ya zaɓa addu'ar da ta birge shi bayan tahiyar tabbas ya tabbata babu keɓin cewa addu'a a tahiya ta farko da tahiya ta biyu illa abinda ya zama aka keɓance tahiya ta biyu shine neman tsari za mu ce tahiya ta biyu ko tahiya ta ƙarshe akwai sallamin tahiya ɗaya misali asuba addu'ar da aka keɓance a tahiyar ƙarshe ta sallama ita ce ta neman tsari daga abu guda hudu Allahumma inni a'udhu baka min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal ita ce aka keɓance annabi ya umarni a yi ta a tahiyar ƙarshe amma sauran addu'o'i kana da dama ka zaɓi addu'ar da kake so ka yi a tahiya ta farko ko a tahiya ta biyu wannan gaskiyar magana ya tabbata kan haka to zai muna kan kan wannan littafin ya ce ibn umar kenan ya yi wannan tahiya wannan lafazi da ya gabata kuma bayanta yana yin addu'a wa ya du'u idan ƙaza ta shahuda yana addu'a in ya ƙare tahiyar tashi ya ce fa'iza jalasa fi akhir salati ta sha haɗa ka zalika aidan haka wannan tahiya da muka ambata wannan lafazi da ya gabata yana yin shi a tahiya ta ƙarshe ta sallah kuma ya yi addu'a illa annahu yuqaddimu tashahhud thumma yad'u bima bada lahu fa idza qada tashahuda wa arada an yusallim qala assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه idan ya addu'a idan ya tahiya ta biyu ya ce yana addu'a yana tahiya irin lafazin da ya gabata kina wanda makaranta a nan ƙarshe na attahiyatu na bismillahi attahiyatu lillahi attahiyatu lillahi wa salawatu lillahi azzakiyatu lillahi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shahidtu an la ilaha illallah shahidtu anna muhammadan rasulullah wannan ta yi a raka in yayi ta raka ta bi ma irin ta yake yi kuma yayi addu'ar abin da yake so ya roƙa fa idza qada tashahudahu in ya kare tahiyar tashi wa arada an yusallim yeso zai sallama kenan komi ya kare tahiya yayi addu'a ya kare kayan sallama ga wani abu da yake yi shi abdullahi bin umar ya ƙara cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan ce kalmar shi ta ƙarshe bayan addu'a shi kuma hey assalamu alaikum ya mai dawa liman kuma ɗan akwai wani hagun ya mai salla ya sallama ya mai da mashi wannan shi ne lafazin da ya zo illa a nan abin da ya mu ɗauka dai masalar na yin da yake cewa yin siga ta tahiya ta biyu bayan ta umar wannan ci mas'alar yin sallama mas'alar da yin addu'a ne ya tabbata dama wasu ruwayu daban mas'alar sallama guda a dama guda a maliman a maida guda a hagun wannan babu hadisi marfu'i sahihi da ya ka haka shi yasa cewa mazhaba ta malikiya kan imam malik ya kana ruwaya ya dogara kanta amma mazhaba ta imam malik shi ya tabbatar da tahiyya uku ake inda kana bin liman za ka yi tahiyya kai sallama uku ake sallama uku ake ana bin liman za a yi a dama za a wa liman za a yi a hagu wannan cewa malamai mazhaba guda uku sun yi raddi cewa wannan magana ba taso ba sun tsaya kan sallama ko liman ko mamu ta yi yakunan sallama biyu ce kai ko sallama biyu ce hatta imamu zarkani duk da iya ce malamin maliki amma ya tabbatar da wannan magana cewa ya ka mas'aloli na masaba malamai uku sun tabbatar da tahiyya sallama biyu ce ko kai liman ne ko mamu ne kun saka wannan hadisi ba a dogara da shi kan masaba ta imam malik ai wannan ruwaya da aka kawo idan za a ce a kawo ta kan hujja haka shi ma imam malik bai yi ba aiki da abin da yake dewa cikin wannan hadisi sai a ce imam malik ba addu'a bayan tahiyya kuma wannan lafazin tahiyya imam malik bayan ta bayan wannan kalma ta karshe ta salamu alaina la bazalila bai a cikin tahiyya don abu mana gaba da su ba kai masa za a ɗauka ɗayan shi kuma ɗayan alhali ba wata hujja tabbatatta hadisi marufu ita ya kawo salama uku akwai hadisi shahararre na hasan an samura hadisin mu'ana na iya dandare matsalar hadisin bai tabbata bane ba ruwaya akwai ruwayoyi ba su kawo salama uku amma ba su tabbata bane abin da ya tabbata sallama daga manzana sallallahu alaihi wasallam sallama kunun adama ne da hagu ba ta liman ba amma liman wani man sallama da tabbata ba kuma cewa a wannan magana suna kawo a cikin fai malakiya suna kawo sai za ka yi hagun in ka na biya hadu sai in akwai wani su sharaɗin malakiya ba a yin sallama a hagun sai in akwai wani kai ma kamar za ka mace kamar za ka rama ne in akwai wani agajin kamar da shi ma mamu ne ya yi sallama a dama kenan kama kamar za ka mai da mishi ne amma suna cewa mutum shi ɗaya kun sallama guda zai in ya bin liman sallama sallama uku zai liman shi ma ɗaya amma gaskiyar magana za mu gashi a gaba na soci tabbatattu annon sallama yana liman sallama biyu ki kuma abinda ya tabbata duka mamun sallama biyu suke abinda ya tabbata to dai nan dai ga abinda muka karanta dai muna cikin masala ta tahiya mun ji siga ta umar mun ji ta abdullahi bin umar سي وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التهيات الطيبة الصلوات الزاكية لله هكذا سيكة عائشة التهيات الطيبة الصلوات الزاكية لله بمنت النبايا كوتا قول الله تهيا تقول الله عمر attaibatu lillahi wa salawatu lillahi duka can amma nan sai jero ta jero gaba daya attahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillahi sauran ɗaya ne ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna da asiga wata nan ta Umar a wannan siga da makaranta a lafazin wanda da makaranta babu lashe da kalahu ko wanda lashe da kalahu wanda mun ce ya tabbata a tanya daban nan ta kara ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum kaga nan lafazin da makaranta lafazin aisha anan التهيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هي السلام عليك أكاتا أكرشي أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنا كم نفسكم أكرشي وانتهيات تعيشة duka wannan ruwayoyi sun tabbata da ibn umar sun haka aisha ta tabbata ta wannan tayya sai tayya sai ka tafi ta aisha wata dan saka da wannan kadan wa haddathani an malik nan kenan bayan wala badal salina sai ta ce assalamu alaikum shine sai assalamu alaikum wa haddathani an malik an yahya bin sa'id al-ansari an al-qasim bin muhammad annahu akhbara أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشاهدت التهي كانت تقول إذا تشاهدت إذا تشاهدت التهيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين wannan bambancin ta da watan tawarko kurin wuri guda ne a tawarko وهذا لا شريك له هو أن محمدا باب أشهد نكم أنسى أشهد kun gane magana ko na sa wa ashhadu kun ji amma duka lafazin da yake da na horko na Aisha kenan mun ji siga biyu ta Aisha radiyallahu anha siga ta tahiyya yanzu ana mun ji kenan siga tahiyya iri uku ta Umar Abdullahi bin Umar ta Aisha radiyallahu anha mun ci muhimmancin sabatu latin nabi na albani rahimahullah irin wani abin ya zo duk inda abin ya zo a sunna abin da ya tabbata yana kawo duk irin sigogi cikin sabatu salatin nabi na albani rahimahullah ya kawo wannan siga shidda ya kawo yanzu mun ji uku a mu ji sauran a cikin sigogi wanda suka tabbata daga annan sallallahu alaihi wasallam kun baya ya yi ma maganar zaɓi a cikin tayoyin wacce ce yanzu mun ji ta umar ɗan shi abdullahi ta aisha ko sai ta abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ita ga sigatan da take attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin annan manzala sai yake musu bayani ya ce fa'inahu idan ƙara zalik a saba kulla abdun salif sama wa al'arar wani lafasan cikin sai bukari ya kwanan lafasan nan ya annabi ce idan kai wannan kalma ta asalamu alaina wa ala ibadullah salihin ka tasa kawo dukkan wani bawa na kwarai a sama ne ko ƙasa ne kame addu'a ke daga malaku har mutane ka masa addu'a amma lafasin ga yadda yake zan koma baya attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين زهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي آه wannan shine siga ta tahiyata Abdullah bin Mas'ud a cikin tayoyi kenan da ke wata kenan ta nawa kenan ta hudu ko ta hudu kenan sai ta ibn abbas shi ma abinda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhud kama yu'allimuna sura al-qur'an annan manzana sallallahu alaihi wasallam karantar da mu tahiyya kamar yanda yake karantar da mu sura ta al-qur'ani ga lafazinta attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah masalan kuma daidai ne attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah ya salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wata ruwa abduhu wa rasuluhu inda ya tabbata wannan ta kenan ibn abbas sai ta shidda ta abu musar ash'ari ita ma kurin dan bambancin gashi ta kuma sun lafazanta ta abu musar ash'ari at-tahiyatu tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta kusan ɗaya ne illa kawo kalmar at-tayyibatu da farko anan wasu tahiyoyi sigogi da suka tabbata to yanzu wannan sigogi abinda kamar hafiz bin hajar cikin fatawar bari ya yi bayani haka imamu zarkani cikin shirin mutamalin kan masala shi albani an ya kawo bayanin da suke kan wannan magana ta tahiyar masa'ud ya ce wannan kalma da yan wa'ajumurce za mu yi bayani kan tahiyar abdullahi bin mas'ud me yi bayani a kanta cewa kamar da imamu zarkani ya kama magana duk da iya cikin malaman malikiya mas'alar yin tahiya ta ibn mas'ud da aka zaɓe ta da dalilin kai cewa duk wani abin yanzu suka nemi tahiya da shida ko me tahiya sika shida amma ya ce tahiya wadda take nan bayanin da yake ƙalar hafiz annabin hajar ya ce wannan ruwaya ita ce wadda dukkan malaman hadisi duk da abu hanifa imam ahmad ya ce wa ashabul hadis wa aka sanar ulama tashahud ibn ibn mas'ud wa ma akhrajahu al-a'immat as-sitta yace wannan tayya ta abdullah ibn mas'ud ita ce abinda bayan mazhaba ta abu hanifa haka bayan mazhaba ta imam ahmad yace ita ce abinda mafi yawan malamai suka yi aiki da ita yace saboda ita ce abinda aka samu dukkan littafin gaba daya na zamu ce imam bukhari muslim abu dawud tirmidhi sabir madad sun zo da ruwaya kuma wannan ruwa bayan sun kawo ta sun kawo ta ne da siga hadisi na marfu'i karara a hili wanda kuma daga cikin hanyar kaifiya ta karantarwa iya ba da cewa annabi ya karanta da tahiyya tahin hannu na cikin tahin hannun shi kuma aka ce abu na biyu da ya sa malamai ke magana cewa tashi ta kowace shine maganar cewa an samu daga wajen kusan hanya hadisi wajen ishirin da wani abu kuma cewa dukkan tahiya da ta zo babu tahiya mahi inganci wadda ta zo a bukhari da musulun sauran wurare wanda kuma almajiran za koyi ta umar umar lalle ya tahiya amma bai yi ta ba da sigar da adila abin nan baiwa da ra'ayi amma ko ya ka tahiya gurin ga yadda ake tahiya bai hudu ba irin tabin masaud ta manzala ya karanta da tayya hannuna ka hannun shi ya ce mini kaza ta umar siga ce hadisi makufi ta za san bai hudu da ra'ayi amma ta ibn masaud siga ce hadisi marfu'i kuma ce ga yadda aka koya mai ta tayin hannuna kan tayin hannun shi kuma abu na biyu abu ne kan kara mata karin hujja an samu cikin almajiran suka ruwaya ta umar suka ruwaya ta umar da ta ibn da ta abdullahi bin umar da ta aisha ta ibn abbas wansu kawo ruwayoyin daga waɗannan magabata ana samun saɓani daga wannan misali zibin abbas masu kawo labarin daga wajen shi an samun saɓanin lafazi wannan ya ce ibn abbas ya hudu wannan mace ibn abbas amma ya samu saɓanin lafazi a wajen almajir ibn abbas haka ta aisha aisha ta hudu amma za a samu saɓanin lafazi akan masu kawo labarin daga aisha radiyallahu anha amma ta ibn mas'ud ga ta zo ta hanya da yawa amma kusan duk sun zo sun ittifaqi kan lafazin su ta ibn mas'ud ga su masu ruwatan da yawa kuma da yawan su sun samu ittifaqi ba sa samun saban lafazi irin sauran tahiyoyi wannan shi kai wannan dalili sai malaman hadisi suka rinjaye da tahiyyan Abdullah ibn Mas'ud shi dalilin suna cewa ita ce tahiyya a cikin tahiyya ita tahiyya kowace to yanzu anan sai mas'alar assalamu ala nabi ai mun karanta ya ce muna wannan tayya jibna mas'ud wannan fasin da ya kare ce muna yin ta huwa bayna zahrani na annabi iya cikin mu a raye yace fallan ma kubida lokacin da aka dauki ran shi jibna mas'ud annabi kiran bayan Allah bai cikawa kulna sai muke cewa suwa sahabbai kai mace maimakon assalamu alayka kai mace assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh zuwa ƙarshe nan bambancin nafasin kudin assalamu alaika ne kai yanzu kawai sai assalamu alaika ga wannan damiri ne na wanda yake kana iya gabanka wannan magana ta albani ke magana kanta yace qultu albani rahimullah yake cewa wa qawl ibn mas'ud qulna assalamu ala nabi ya'ni anna sahabata radiyallahu anhum kanu yaqulun assalamu alayka ayuha nabi fi tashahhud والنبي صلى الله عليه وسلم حي فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي shi albanin hamon da wake cewa wannan magana ta ibn wannan ruwa ta ibn mas'ud duk da ruwayan wa bukhari ya kata muslim ya kawo ta cewa illa imam bukhari zai aka matsala kan shi wannan lafazin tahiyyar duk kare da babu sallah gaba kan bai kashi ba sai can kitabul istizan kashi imam bukhari in ka nema cikin baka samu da ka same shi sai a can cikin kitabul istizan can ka can shi da tani amma cikin kitabul salat ba inda ya kawo wannan lafazin sai can wata fatawata wacce ta rike hannu wajen wajen sallama wajen in zaka mutum labari ta rike hannun shi a ne ya kawo magana to amma bukhari ya karuwa muslim ya karuwa yal to wannan lafazin cewa muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi yace sahabbai suna wannan magana yace cewa wannan suna assalamu alayka annabi a cikin tayya annabi yana raye lokacin da Allah mai cikawa adalu an zalika sai suka bar wannan lafazin assalamu alayka wa qalu assalamu ala nabi sai assalamu ala nabi kuma assalamu alayka sai assalamu ala nabi nan ma'ana ka ce kana assalamu alaikum aminci tabbata a gare ka ma assalamu alaikum nabi gurin aminci tabbata ga annabi gurin ba ka ba assalamu alaikum sai albani ke cewa wala budda an yakunu zalik bi tawqif min sallallahu alaihi wasallam wannan magana tabbas ba su yi ta ba da ra'ayi sabai ba sa aiki da ra'ayinsu su yi ne da karantarwarsu karantarwarshi don cewa haka suke yi ya ce wayo a yi duhu abinda yake ƙara ƙarfin maganar aisha radiyallahu anha tana karantar da tahiya a koruwa cikin sura cikin haka na abdulrazak karuwa ta aisha ta tabbata aisha tana kawai tahiya bayan annabi ya koma ga Allah tana kawai tahiya in ta in ta zo ba wani magana cewa annabi ya bata kawo bayanin Imam Sauri kun yi ta ce assalamu alaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba ce assalamu alaikum san batta yi in tana koya mana tahiyya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tana karanta siga gurin assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ki wannan iya so maka bayanin kalmar assalamu ala nabi ita ce bayan annabi ya koma ga Allah sahabbai maimakon assalamu alayka sai ce assalamu ala nabi kina an dauko at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كي وجن السلام عليك أن يكون دم بمبنشن السلام على النبي kuma cikin fatul bari na hafiz bin hajar kwarai shi ma ya hada magana kwarai kan masalar tabbacin tayyibin mas'ud da maganar kuma canza lafazin assalamu ala nabi maimakon assalamu ala nabi assalamu maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi daga ce assalamu ala nabi wannan shine madogara kan wannan tahiyoyi kenan dai ta ibn mas'ud ita tahi amma wannan tahiyoyi ba za mu ce wanda bai kamata bai sallah a muna maganar wacce tahi da kullum sahabbai da al'umma harko in mi za su ne ibada in sallah ce in azumi ne in sadaka ce su ya layi wata sadaka ta yi wata sallah ta yi wata haji da abu komi zama wanda yi ya kullum musulmi ya nemi abin da ya yi ya aikata shi ya yi amma kishi shi inda ya tabbata ba ta an yi lahi kusa da babu sallah kenan waccan ta umar gata ta tabbata ta shahara amma dai kan mu doka cewa wai ita ce tahi dan wannan a wajen malaman abun a wajen malaman hadisi hatta cikin wannan wannan bawani ba maliki ne ma mu tsakani ma tabbatar da hujjar hihi tauhihi kun tahi ibn mas'ud akan ta umar ibn khattab duk da ita imam malik ya doka rahimahullah shi hujja hujja imam malik dan umar ya wannan siga tahiya akan minbari shine hujjar shi su kuma malaman hadisi sun aiki da karhin magana da rashin sabani akan lafazin ta wallah ala to yanzu muna magana kan wannan siga ta tahiya yaya ake wannan tahiya yanzu nan me za mu muke cewa mu kare wannan hadisi ya ce wa haddasani amma daga ne ko annahu sa'al ibn shihab wa nafi'an maula ibn umar الرجل دخل مع الإمام في صلاة وقد سبقه الإمام بركعة يتشاهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشاهد معه قال مالك وهو الأمر عندنا abin da yake wannan hadisi na malik ya tambaye shi malik ibn shahab az-zuhri ya tambaye nafi cikin malaman shi ibn mula ibn umar ya musu tambaya الرجل دخل مع الامام في صلاه انا مالك انا مالك yake tambaya malaman shi ya mu ina malaman guda cikin malaman tabi'i guda biyu ya musu tambaya me matsayin mutumin da ya shiga sallah tare da liman wa qad sabaqahu al-imam bi rak'a da kazo liman ya barka da raka'a guda sai ka samu ta biyu yace ayata shahadu ma'ahu fi rak'atayn tun da shi liman raka'a shi ta biyu taka ta ɗaya ce matamar to kai yanzu ka yi ta hiya a raka'a ta ɗaya taka magana ke tambayi da mamma da ke musu a yi ta shahadu ma'aufin raka'atin wal'arba zai yi ta hiya da liman a raka'a ta biyu ta liman gan ta yi ta ɗaya ce ko alba ko raka'a ta hudu ta liman shi ta shi ta uku ce kenan ya yi ta hiya ba wurin ta hiya ba me haka ya za a yi ya ce wa in kana zalika watan duk da wannan wutiri ce raka ce ta ɗaya wutiri ce raka ta kuturi ce a wajen mamu amma a wajen liman ta biyu ce wajen liman ta hudu ce amma shi mamu ta ɗaya ce ta uku aka zamana ya ce ko da wuturin ne zai tahiya faƙala sai suka ce suwa imamu zuhuri da nafi wala abin umar duka wani magabata mana malaman tabi na guda biyu duka ya suka bashi amsa cewa ya ta sha da ma'ahu shi ma mamun zai tahiya tare da liman ko da ba wani tahiya bane ba qala malik wala amru indana malik ce mu ma dai lamarin haka yake a wajen mu ka zama da kai ka magana ka ma ruwaya amma ya ka ra'ayin sabanin ruwa da kawo ka wasu dalilan shi amma ce wannan abin da yayi shi ma kan haka yake kai mutanen madina kan haka suke haka malam wannan yan uwa shine mas'alar na maganar illa mas'alar zamu ce wannan iya kawo masu ana yawan tambayar malama su cewa idan ka zama na da liman a raka'a ta ɗaya kai ta ka ai sai a liman ta biyu ce kai an barka raka'a ɗaya kai ka zama da liman a raka'a ta biyu kai ta ka ta ɗaya ce to wai haka wajen raka'a ta ta hudu da aka zamana kai ta haka ta uku ce ya suke ka cikin fikima zai magana to ya za ka tashi da kabbara ko ko ba ka kabbara ya su ce a'a a nan ba ka kabbara tun da ai kabbararka ta tashi ce ka zamana ka kare ta hiya kun ka tashi haka suke cewa a raka'a ta biyu ta liman ka tashi ta wuri wanda ya samu aka mashi a raka'a daya ya ce bayan kabbara wannan ra'ayin wanda ke saba sunna sunna me a sunna ana tashi duk wani wurare da kabbara ka tashi duk wani intiqalin ana tashi da kabbara ko kai ta hiya ban ta hiya ake ba tashi ban ta hiya ya kabbara hujjar yawan yawan kabaru sun sani sa yawan kabarori ko kaman ka karin kabara ne to me yasa anan kai tahiya nace mun dake ta misali to misali bin liman iya cin musalla gaba daya kwatam abdiyar ta zama ka mun ka misali magariba tana zama nawa zama biyu ta amma akwai inda za'awa magariba zama hudu ba uku ba hudu kuma hatta a malikiya sun yarda yaya ake yawa magariba zama hudu ya cikin wanda malamin suke lagazi malamin fiƙi a ci ayyuka zaka zaman tambaya a ina ake magariba zama hudu inda ake wa magariba zama hudu gashi ka zo ka sami liman a raka'a ta biyu amma ya dago daga rukuni da kai ka zo ta biyu ya dago daga rukuni raka'a ta biyu yanzu liman in yaje raka'a ta biyu zai ba ta ya zai ba kai ba me zaka yi zaka ta ya ko sun yarda za ka tahiya ta yana kwaɗe ba sai liman ya zo raka a ta uku ba ta ba zai tashi ta ƙarshe ta yana gare ka biyu raka nawa gare ka ɗaya sai ka tashi kawo raka a ka ta biyu ba zama ka ta yi ba ta yana ba uku ka karaka ta uku ka samu tahiya hudu a magarba me yasa bin liman na kenan yanda nan ka zamana dole ka tashi ka kafara ka tashi sunna ce ana tashi da kafara kakka wata ra'ayin yawan yawan raka'a wannan dalilin bin liman ta zama komai kamar da na kai raka'a kuma nan malike ta dawa ko malike ya kalma ta haka Allah ya taimake mu kina wannan shine mas'alar tahiyya sigogin tahiyya da zama da muka yi bayani a darasi da ya gabata mun yi zama nau'in zama hudu a sallah iya da kyau mu yi shi a aikace nau'in zama hudu mu yi shi a aikace kai mai kamera sai ka tashi ka dan gusa sai mu yi zaman hudu kowanne nau'in zama na sallah wanda muka yi bayani darasin da ya gabata yanzu mu yi shi a aikace insha Allah أنا ذا ماشي أنا أجون